أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo da jinjina ga ubangiji Allah subhanahu wataala wanda ya ba mu ikon haɗuwa a wannan guri domin ci gaba da daura a wannan littafi mai suna albalagatul wadiha kuma muna nan a ilmul bayan ne ko a ma'ani mun yi alkhabar wal insha haka ne ko? sannan kuma mun ji alkhabar shine taqsimul kalam ila khabar wa insha khabar shine labarin da za a faɗa maka insha'i kuma a khabar labarin da za a baka idan har ya dace da halin da ake ciki kayi gaskiya kenan in kuma bai dace ba to baka gaskiya ba kenan insha'i a khabar dukkan maganan da za a iya gaskata ka ko a karyata ka shine insha'an khabar insha'i kuma to akasin sa ne zamu ji insha'i ya kunshi akwai talabi akwai gari talabi al insha'u talabi shine nau'in insha'in da za a neme ka kai wani abu kamar misali yana da nau'o'i akwai al'amuru umarni nau'i ne na al insha'u talabi akwai annahyu hani nau'i ne na al-insha'u talabi akwai annida nau'i ne na al-insha'u talabi zamu ga su guda hudu sai kuma al-insha gairu talabi yana da yawa kamar akwai istifhami akwai kadi sun di da zamu ga su insha Allah subhanahu wataala sannan kuma mun ji al-gardu min ilqa'il khabar manufan ba da labari akwai lokacin da za a baka labari akan wani abin da baka da ilimi akan shi wannan nau'in nau'i ya na labari ya zama ne fa'idatul khabar za a baka labari a ce misali baka sani ba sai in ce maka ni mutumin garin zaria ne an haife ni a gwarbai na taso a gwarbai ne karatu a gwarbai sannan kuma yanzu ina aiki a guri kaza ai baka san wannan bayanin ba ko to wannan ya zama fa'idatul khabar sai nau'i na biyu kuma a baka labari akan abin da kai ka sani ka sani kamar misali ce muku jiya mun yi karatu a'a baka san yi karatun bane sai an baka labari ka gani ko kuma ka je kasuwa wani ya ce maka ka yi gyatsa ka ce alhamdulillah ya ce kai lallai ka ci abinci ka ci ka ci kaji ka ci abinci kun gani sai ya baka labarin ka ci kai baka sani bane to wannan ana ce mishi laizul fa'ida wani lokaci kuma za a iya baka labari domin ka tausaya ba wai ina baka labari bane ka aikata wani abu ko kuma a'a kawai ka tausaya min ne kawai halin da nake ciki shine alistirham ko wani lokaci kuma zan baka labari domin nuna maka rauni ne nawa ko kuma rauni na wani shine izharul adhaf ko du'uf sai kuma izharul tahassur bayyana da bakin ciki zan zo ina baka labari haba kamar ni ne yaron nan zai mu rashin kunya kamar ni ne zai mu rashin kunya mu ne ma muka kai gurin daura wurin unshi kaza kaza kaza kaza kaza ai yanzu ba ina baka labari bane din kai wani reaction ba a'a just ko ina faɗa maka ina so in bayyana maka da menene bakin ciki na akan abin da yaron yi min akwai kuma alfakhru alfahari misali sai mu kanawa kano kano ko da me ka zo an fika timbin giwa kaga wannan izharin menene izharul fakh ka gani akwai kuma alhafu al-sa'i wal jidd an zo makaranta sai ya zanto duk ana karatu tuka kai ba gane ba sai ci haba ai ba ka firin dare ne inda za ka zauna kana firin dare in allah yarda komai zai sauko kuma ka ni nikan zauna da daddare in ta firin dare kaza kaza kaza me manufin baka wannan labarin kai ma ina zabarantar da kai ne ina kwaɗaitar da kai ne ka tashi ka rinka muraja'a da daddare kana ibada kana roƙon allah mun fahimci wannan ko matashiyan karatunmu na yau shine azrubul khabar a mun yi wannan shi mako azrubul khabar nau'i nau'o'in labari nan ana ku a ina zuwa wannan wannan topic din an kula da halin wanda zaka bashi labari ne anan abinda muka yi ya ta'allaku bil khabar amma yanzu abinda zamu yi ya ta'allaku bi anta al mukhatab anta al mukhatab mu fa mu fanci wannan duk labarin da za a baka to wani ana magana kan labari ne to yanzu ne an dawo kai kanka wanda za a ba labarin kana da halaye guda uku na farko akwai halin da anta khaliyu zihin anta khaliyu zihin bi ma'ana wofintaccen kwakwalwa zuciyanka ba komai game da labarin za a baka sai a zo a baka labari sai zo a baka labari tun an zo a baka labari min jadidin a wannan halin kai ka zan mene a oke nau'in khabar da aka baka ya zan mene ibtida'i ibtida'i jamil jadidin dan baka tun da baka san shi ba kai ne khali zihinin an kula da halinka labarin da aka baka irin wannan hali da kake ciki ya zan mene ibtida'i na farko kenan sai kuma naga idan na baka labari fa yanzu akwai alaman za ka ɗanyi za ka yi taradidi za ka yi shakka za ka yi shakka to wannan nau'in khabar ɗin ana ci mishi mene na'am ibtida'i at-talabi domin wannan a wannan hali ni zan buƙaci ka ƙarfafa min magana kun gane da wata kalma daga cikin kalmomin da ake ƙarfafa magana da su akwai mu'akkidat da yawa amma a wannan halin an fi so ka karfafa da kalma guda ɗaya akwai kuma halin da idan ka zo ka ba da labari wanda za ka ba da labarin kasan zai mini zai musa to wannan ya za a yi kaga wannan wajibi ne karfa maganan da kalmomi guda biyu ko uku kai ko talatin ma gwargwadon yadda ka kula da wanda zai musa labarin nan in ka zo sai ka ce kaiwa ne saurara kaga sauraron nan shi ma ai ka ji kai ka koli attention nasa ko to za a dauke shi da wallahi billahi tabbas ba shakka billahi allazi la ilaha illa huwa duk zaka karfafa watan dai ta kula da halinsa idan kaga mai dan saukin hali ne mai inkarin nasa ko juhud nasa dan daidai ne to shikenan sai ka bashi biyu biyu uku amma in kaga sai ya kai muntaha to kai ma baka kaza kaza kai muntaha kai ma wajen karfa labarin mun fahimci wannan ko to a wannan wannan kuma topic din mu na yau yanzu shine khurujul khabar an muqtada zahir khurujul khabar fitan labari an muqtada zahir bisa ga zahirin halin da ake ciki ko kuma abin da zahirin halin da kake kun gane a yanzu wannan za a ba wannan ana son a nuna maka ga akwai wani hali ne da zaka ba da labari kun gane ko amma wanda zaka ba shi labarin ga matsayinsa to amma saboda waɗansu abubuwa to yanzu sai ka ɗauke shi ka ije shi a matsayin mene a matsayin hali kaza wato wannan kamar ya saba ma abin da makaranta ne a baya amma bai saba ba kuma ko kai ne shikenan sai ya sai ka zo ka ce ma wani yaro zo nan kai in gwanin takalmin na babanka ne je ka gida yanzu takalmin baban shi a ce bai sani ba zai yiwu na farko kenan sai ka kula kuma da yaron yaron zai iya musa maka kun bance nan ko amma ai ya waje ba a ce ya kula da takalmin na baban shi ne domin baban shi yana sa yana zuwa masallaci kaza kaza kaza kaza yana ganin takalma a gidansu ai ya kamata a ce ya gane takalmin baban shi ne to yanzu za ka ɗauke shi daga halin mene khaliyu zihini sai ka kuma kai mai da shi halin mene munkir sai ka karfa mishi magana mun banci wannan ko Allah ka samu dace to malam ya ci gaba da cewa al-qaida khurujul khabar an muqtada zahir fitan labari gabarin abinda zahirin hali ko yanayi ke nunawa yace idza alqal idza ulqiya al-khabaru idan aka jefo labari khaliyan min at-tawkidi halin zanto labarin nan yana wofince daga kalmar da ake karfa magana da ita wato kwata-kwata babu wani babu wata kalmar da ake karfa magana ne khaliyu zihini ga wanda yake mai wofintaccen zuciya bai da masaniya akan abin da za ka gama shi wa mu'akkidan idan kuma aka karfafa labarin istihsanan domin kyautatawa lisa'ilil mutaraddid ga mai tambaya wanda zai iya taraddidi wa mu'akkidan kuma idan aka mu'akkadan idan aka kuma ba da labari abin aka karfafa shi wujuban wanda ke hukuncin karfafawan wajibi ne lil munkir ga munkir kun ga wannan darasin mu na baki ne ko zalikal kana zalikal khabaru to wannan labarin ya kasance jariyan alamkuta zahir mai gudanantuwa ne bisa ga abinda hali na kai ke nuna an zo baka labari min jadidin baka sani ba a nan kaga ba za a karfafa ba ko shi ke sai karɓi labarin nan kaga a nan ibtida'i ne ko to wannan ana ce mishi irin ana cewa wato kenan za a ce an ba da labarin bisa ga yadda mai ne hali ya nuna wannan kuma an ga zai shakka zai taraddidi sai a karfafa masa wancan kuma an ga zai musani sai aka karfafa masa wujuban to an kula da mai ne muktazar zahir to a yanzu ga matsayinka to amma saboda da ka kure da kaza da kaza da kaza da kaza sai a dauke ka daga matsayin kuma kai ka wani matsayi yanzu shine zamu gani yanzu wa kad yajri al khabaru haqiqa labari zai iya gudanantuwa ala khilafi ma yaqtadihi al zahir bisa ga sabanin abinda zahirin lamari ke nuna ko hali li itibaratin saboda wasu ababen kulawa yalhazu hal mutakallim wanda mai magana zai iya hararo su min zalika ma ya'ti daga cikin su akwai abin nan da ke zuwa ina ganin zamu ga okay abin nan ka'ida namu kashi uku muna da rukunin jumlola kashi uku to idan muka rubuta muka karanta ka'ida dai sai mu kuma rukunin jumlolin da suka dace kan wuce na ka'ida sai mu karanta ta insha Allah na farko an yunzal khalid zihini za a iya saukar da ko kuma a kai wanda ke mahukuntattun zuciya ne game da labari manzilata sa'il almutaraddid sai a kai shi matsayin wanda kuma zai yi tambaya da taraddidi idza taqaddama fil kalami ma yushiru ila hukm al khabari idan har wani abin da ke nuni akan wannan labarin ya gabata ya gabata a cikin magana mu kuma misalan mu kana ta'ala ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ce mun ba wannan yana faruwa da mu fa yanzu ba sai ka zo ka ce ma wani wani abokinka kai wani ban fada lafiya ba zan iya ba ba zan iya aikin nan ba zuwa dan wani lokaci kuma sai ya ce maka a sai ya ce maka a ai ni wannan wannan wannan saboda kaga kan ni zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza ina son kai wannan aikin ga ma shi nawa kai mini to yanzu me zaka me zaka me zaka yi kaga yanzu abin zai baka mamaki ce ah ba kai ne na gaya maka kaza kaza kaza ba kun gane to kamar haka ne wala tukhatibni fil ladina zalamu innakum mughraqun Allah yake magana da annabi nuh ko wala tukhatibni kada kai magana da ni fil ladina zalamu kan waɗanda suke zalunci yanzu ko ba ma annabi nuh ba ko mu nan yanzu kanmu nan mun san cewa duk wanda ya zalunci ya saba ma Allah ya mutu akan haka mai karkin shi zai fada cikin azaban Allah ko ba haka ba innakum mugraqun lalle su waɗannan da suke zalunci suka ki ka musulunta to mugraqun abin nitsarwa ne a cikin ruwa mana Allah ya riga hukunta za su nitsi a cikin ruwa halaka kuma ce ko to A- annabi nu a tabin tabbaya nan annabi nu bai sun ciwon ga sakamakon wanda duk idan ya saba ma Allah mutu akan haka ba bai sani ba ne ya sani ya sani kuma koda ya kula da ma yanda karkin sai kare ke halakan da suka yi irin wannan ru- cikin wannan ruwa ya san cewa eh lalle lalle kawai s- tasu ta ta riga- ta- tasu ta riga ta kare sun shiga cikin wani yanayi to amma kuma sanya ji me halinsu menene za a yi musu yanzu nan malamai suka ce sai aka dauke shi daga halin mene khalidini sai aka yi shi matsayin mene mutaraddid kun gani sai aka karfafa karfafa labarin da mene innahum mughraqun da inna ba sani ko kun kun banci wannan wa qala ta'ala Allah kuma ya ce wa ubari'u nafsi yana hikaito abinda Bilkis ta faɗa ba Bilkis ba wancan wace ce وما أبرئ نفسي إن نفس الأمارة بالسوء زل آه، سكن زوي سورة يوسف امرأة العزيزي يوا امرأة العزيزي dangane da abin da ya shafi irin abin da ta yi na makirci ga annabi yusuf shikenan sai yanzu an kama ta red handed kamar yadda bature kan- ba- bature kan ce red handed an kama ta ta yi laifi da kanta kuma sai ta shiga cewa to wa ma uwar nafsi kamar da Allah ke yi kaitowa to na dai san ba zan iya kubutar da da raina ba ba zan iya kubutar da kaina ba kun san halin rai ya zo da zai da sai ta dauke ku kai da da- kai da ku da ke sauraron magana sai aka dauke ku a halin menene yanzu daga daga khali zihni sai aka kai ku manz- manz- manzila ta wane mutaraddi sai ce inna nafsa la amartu bisui to ai ita dama rai lalle dama ita lalle rai mai umurtan mai ran ne da mene da aikata sabon Allah kun bai jonan ko to anan an ɗauki khaliyu zihi ne aka mai da shi manzila ta mene as-sa'ilul mutaraddid to kaga wannan Allah khabar huna yuqali innahu jara ala khilafi muqtada adh-zahir jara al-khabaru ala khilafi muqtada adh-zahir mutum ne ya sata shago ne aka bar shi ya kulle shagon shi kenan sai ya sata ya dinga kwashe kudin shago kuma yana ta hidima da shi bai shago ya kulle da kayan shago na karewa ya ce kai ban yadda ba ya je ya ɗauko littafin shi da ya list da ya rubuta sunayen abin da ya su siya ya kamata a ce tun da kwadin lokacin an ma samu riba ne na kaza a'a uwar kuɗi ma da ya kashe a wancan abubuwan da ya siyo yanzu ya lissafa ɗan kuɗin da ke hannu da kayan shagon gabaki ɗaya ya ga ba- ba ba- ba su kai uwar kuɗin ba kuma ci wannan ko sai ya zo ya tsaya- ya tsare wanda yake ba shi abun nan ya rike wuka a hannun shi ce wallahi wallahi in baka faɗa min gaskiya ba wallahi sai na kashe ka idan shi ya yi jajawar hankalin shi ya tashi yaron da yake rike shagon da ya ga dai lalle lalle babu sarki sai Allah kamar yadda Bahaushe ke cewa sai ce to ka san shedan ne wallahi wallahi zuciya ta ce kawai tariya mun kaza kaza kaza kaza kaza yanzu da ya ce ai zuciya ta ce zuciya ta ce tariya mun kaza kaza kaza kaza kaza bai shago zai yadda kun ga sai ya dauki mai shago yanzu ya kai shi a matsayin mene al-asail mutaraddid sai ya ce wallahi tallahi kun fahimci wannan ko Allah ka samu dace wannan fa taba'an haka abin ke faruwa akwai wanda yake in ka je ka faɗa mishi magana zai- ba zai ba zai baka uzuri ba amma inda zaka karfafa sai kuma mene ya kalle ka baka uzurin ta wannan bangare to ah, sai ba dancen ka'idar mu take cewa an yuji ala almunkir za a iya sanya munkir wanda ka san tabbas zai yi inkarin abin da ka faɗa masa afwan an yuji ala ghairul munkir za a iya sanya mai- mai- mai- mai in- wanda ke ba mai inkari bane ba watan ba zai inkarin abin da ka faɗa masa ba kal munkir kama wanda kuma zai yi inkari mutum ne ka san ka bashi labari zai yadda afwan ko haka ne ko gairul munkir ba zai inkari ba ba zai ki ba amma kuma yanzu sai ka ije shi mene kal munkir kuma saboda mene li zuhuri alamatul inkar alaihi saboda a- amaratul inkar ko saboda bayanin bayyanantuwan alamomin inkarin kun bance nan ko ba zai musa ba amma saboda ka kula idan ka ba shi labarin to gaskiya zai musa saboda waɗansu abubuwa alamomi da ka hango daga gare shi to yanzu kuma sai ka kai shi masaukin mene mai inkarin ga baki ɗaya ma kawai to mu koma ga misalanmu nan wa kana ta'ala Allah yana cewa thumma innakum ba'da zalika lamayitun wa kafirai a thumma innakum lalle sannan kuma lalle ku ba'da zalika lamayitun za ku mutu to anya yanzu wanda yake ganin gashi yana yana da karfi yana da fawa yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza da kaza yana da kaza yana gani anya ko zai mutu a gani yake shi ba zai mutu ba kun gane ko ko kuma ya yarda zai mutu to amma da zaka je ka faɗa mishi zai mutun zai mene zai inkari gaskiya ni ina ganin karka yadda ka shiga wannan kasuwancin zai zama sanadiyar mutuwanka suka ce mishi a haba haba jos kasuwa kawai daga nan kawai kaji tudun sai buka kai kaya kawai kaɗe ko ka dawo sai zama dalilin mutuwa ta ko fahimci wannan ko to a dai takaice shi ba zai inkarin labarin zaka faɗa mishi ba amma saboda ka kula akwai waɗansu alamomi da zai sa ya inkari ina ganin mai gida wannan kasuwanci karka shiga haba da Allah kasuwanci ne za a samu riba ai abin a fili yake in mai gida karka shiga kai sai ya musa kawai ga baki da to nan kaga a halin sai ka ɗauko shi daga halin mene gari munkir sai ka ije shi halin mene munkir to shine nan a ubangiji Allah subhanahu ta'ala yayi ma waɗanda waɗanda ake musu yake musu magana kaman kafirai misali cewa su gani suke ba za su mutu ba mun banci wannan ko ko kuma an ɗauke su an ijin su matsayin munkir wanda zai musu abu inda za a ba su labari wakala khajalubnu nadla alkaisi khajalubnu najla alkaisi yana cewa جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماه جاء شقيق ga mutumin nan da ake ce mishi shaqiq ɗaya daga cikin mutanen banu amr bin abdukais bin ma'ad bin ma'an ga shaqiq nan ya zo aridan rumhahu yana mai bijirintar da a abinan nasa rum mashinsa inna bani ammika fihim rimahu ka sani ba lallai abinan 'ya'yan aminka akwai masu tare da su wato ma'ana ya zo ne shi wannan shakik da ya zo ana baka labari ne ga shakik ya zo ya zo da mashinsa to tare tunanin cewan banu amina shi ba makami tare da su ok afuwan akwai makamai tare da su to sai ka lura da wanda za ka bashi labarin nan zai ne ba shi ba ganin munkir ne to yanzu sai ka ɗauke shi a matsayin mene munkir sai ka aka damu shi labarin cewa inna bani annika fihim rimahu inna kai taukidi mun fahimci wannan ko ta wani guri ma za a iya ɗaukar ismiyatul jumla shi ma nau'i ne taukidi domin jumla ismiya au kadumin jumla fi'liya na uku kuma an yi ja'ala almunkir ka gairi almunkir gashi fa kasan zai inkari to yanzu sai ka ije shi a matsayin ma wanda ba ma zai musa komai ba in kana da dihi da la'il amma idan ya zanto akwai dalilai a wajensa wa shawahid da shaidu lauta ammalaha da dai a ce zai kula da su lartada an inkarihi to da zai bar inkarin abin da za ka gaya mishi kun fahimci wannan ko munkir ne yanzu ga baki ɗaya kaga shi ai wannan a bisa ga zuwa ga jaryanul khabar ala muqtadin zahir gudanantuwar labari bisa ga kula da hali da yanayi da ake ciki wannan ai ya wajaba a karfa mishi labari ko da kalma biyu uku hudu ko makamancin wannan to a'a a yanzu saboda waɗansu alamomi ne da dama da makamancin wannan da a ce ya kula da su to ba bai ma kamata ya inkari ba ka zo ka ce ma mu- ka zo ka ce ma wani gashi iyayen shi sun mutu ba shi da uwa ba shi da uba kanninsa da yayinsa duk sun mutu sun shida a ɗakinsu ubanci wannan ko sai ka zo ka- sai ka zo zaka bashi labarin ai akwai mutuwa ai sai ka zo zaka bashi labarin to kai ma fa ana nan wata rana gashi yayi dukiya ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya zama zama matsayi kaza za fa ka mutu kun gani to ka san a irin wannan hali idan mutum na cikin wadata ka ce mishi wai zai mutu karke zai menene zai dole dole ba zai ba zai- ba ma zai taɓa yadda ba ga likitoci ga asibiti ga germany ga ingila ga america ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to yanzu ya kamata a ce ya kula ina babannin shi ina kannin shi da yin shi ina wa abokan shi wani ina wani da wani da wani to yanzu sai kama taso da shi daga matsayin ko halin wanda zai inkari yanzu ka ije shi a matsayin mene wanda ba ba zai ba zai inkari ba domin inda ya kula rashin iyaye da yayi da abokai da waye da waye da waye ya isa ya gane cewa ma mene dole ba zai mutu babban ciwon nan ko to shine ga wani misali na wakala yukhatibu wakala ta'ala Allah ya ce yukhatibu munkiri wa hadaniyatihi yana mai yana magana da waɗanda suke inkarin kadaituwarsa cewa shi ba Allah ba ɗaya bane wa ilahukum ilahun wahid kaje kana kaje waɗanda ba musulmi ba sai kana janyo hankalinsu kun gane ko sai ka ce musu ai wa ilahukum ilahun wahid ai allanku shine allanku abin bauta guda daya kun bace wannan ko wanda yake Allah mahalicci wanda shine ya saukar da addinin musulunci shine ya halicce ku ya waje ba a ce sun mene sun kula eh lalle Allah nan dole ya zanto akwai Allah din dan menene ai da ba su ko sai ga sha samar da su gashan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai ga alamomi dai da za- inda za su kula da kyau za su iya tabbatar da cewa eh lalle addinin musulunci ko abin bauta guda ɗaya ne to yanzu sai ka tada su daga ma- ma- matsayin mu abin nan munkir ko sai ka mai ka- sai ka ije sa matsayin mene gainul munkir kawai mu bincin nan ko madalla kuɗi ne ka zo ka kawo mutum sai ka bashi kudin nan faddal sai ka bashi kudin nan ka bashi kudi makudai dama kai kana da wadata kuma ka mafi wannan kudin da ka bashi kudin idan ka ce mishi nashi ne ka bashi kyauta zai inkari ce anya wani abu bai- bai ta ba haɗan da kai ba sai gashi yanzu ka kamun wannan kudin to yanzu ka nuna mishi ai in yi lura da kyau kai ka fi karfin wannan kudin sai ka zo ka ce to wane ganin na baka yanzu ba ka fa bukatan ka karfa mishi labari saboda ai ya kamata ya kula ya gane cewa baka da kudi ne mai ya kamar wannan ba za ka iya kyautan ba mun fahimci wannan ko da ya kula da su ba zai yi shakka ko kuma ya inkari a ce kai wallahi ba ka bashi bane kana mai kana mishi wasa ne mun bance wannan ko to a takaice wannan shine a wannan topic din wannan maudu'i din a wannan halin ana son a nuna maka halayen da halayen lab nau'o'in labari da zaka bayar ga khaliyu zihni ko mutaraddid ko munkir to yanzu in ka bada labari bisa ga kula da waɗannan halaye to sai a ce jaral khabaru ala muqtada zahir labarin ya ga ya gudana bisa ga zahirin abin da ke faruwa to yanzu za ka ɗauki wani ne ka ka kai shi masaukin wanda ba halinsa ne na asali ba munkir inda ya kula ku duba mana tambayar da ubangiji Allah ke yi kai fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan ai wannan tambaya ne ko istifhami ne malamai suka ce ma'anar istifhami a ta istifhami a nan ta'ajjub Ah, abin gudun ban mamaki ta yaya za a yi ba fa ku Allah ya halice ku ya rayar da ku kuma zai kashe ku ya- ya ya dauki ranku amma kuma sai ku zo kuna kafirce ma Allah shi ke muku kaza shi ke ba ku kaza shi ke ba ku lafiya yake ba ku abinci yake ba ku tufafi yake kare ku yake saukar da ruwan sama ashe bai isa kun gane shi ne mahalicin ku ba me yasa za ku kafirce mishi to nan sai ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya zo da sigan da sigan mene tambaya to amma tam- nan ba malamai suka ce ba hakikani tambayan ne ake yi ba a'a Allah yana nuna mamaki ne ya za a yi a ce ai akwai abubuwan da ya kamata ku kula da Allah ya muku saboda haka idan da za ku kula to bai kamata ku kafirce mishi ba amma sai kuma ku zo ku kafirce mishi mun banci wannan ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك